الحمد لله قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسبغ النعم وأصاب من شكر أمر بالإحسان إلى الجار وتوعد المؤذي بالنار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله في نعم الله عليكم واعلموا أنكم سوف تسألون عنها يوم القيامة فمن وفى شكرها وحفظها فبها ونعمت ومن ضيعها وأخل بشكرها يعاقب بقدر ما فعل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إخوة الإيمان الصحة نعمة عظيمة لا يدرك قدرها إلا من فقدها وبتمام الصحة يقدر الإنسان على العمل والإنتاج في أمر الدين والدنيا وبالحفاظ عليها تتحقق قدرات الإنسان وطاقاته الجسدية والأقلية حفاظ المسلم على صحة أقله وجسده أمر بدهي أقلا ومحتم شرعا لأنها من النعم وأن الله تعالى نهى عباده عن تعريض أنفسهم للهلاك والضياع كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وغيره فمن الوسائل المفيدة في المحافظة على صحة البدن والأقل ممارسة الرياضة وتجنب إجهاد النفس بما لا يلزم وكذا تجنب مآكل ومشارب التي تمتنع منه البدن مثل المخدرات من التدخين والكحول وكل ما يخمر الأقل والأطعمة التي كثر فيها السكر والدهن وينبغي الحفاظ على النوم بشكل أفضل كل إنسان بقدر سنه وعمره لقوله عليه الصلاة والسلام ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه عباد الله يجب على كل فرد ألا يعرض نفسه للسموم والقاذورات لأن ذلك يضر بجسمه ويسبب له الأمراض وقد نهي عن ذلك فكما يحرم على المسلم أن يعرض نفسه للخطر يحرم على أخيه أن يسبب له الأذى والضرر ولأن إيصال الضرر والأذى إلى آخر من الظلم الذي قال الله تعالى فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه والدار قطني أما ما يفعله الناس في هذا الزمان من وضع الأذى في طرق الناس من أعظم الإساءة والعصيان ومن أسباب اللعنة والخذلان وفشو الأمراض وقد تساهل كثير من الناس فصار لا يبالون بأذية المسلمين في طرقاتهم وتجد أحدهم لانتفاع, لانتفاع نفسه شخصيا يرسل مياه الغسيل ونجاسات الحمامات من البيوت إلى الشوارع يضايق بذلك الشارع ويضر بالمارين ويؤذيهم بالروائح الكريهة وتنجيس الثياب ووقيع الأمراض المتعبة والفتاكة ويقرحون القمامات في مجاري المياه ويحفرون حفرات النجاسات بقرب البئار وتناسوا هؤلاء ما في ذلك من الوعيد الشديد والإثم وأن المظلومين دعوتهم ليس بينها وبين الله حجاب ويخشى أن يكون الإنسان مفلسا بذلك يوم القيامة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بإماطة الأذى عن الطريق وعده من شعب الإيمان وأسباب دخول الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجر قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم ومن الوعيد الشديد في حق من يلقي الأذى في الطرق قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ذل أو ذلهم رواه مسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah shine wanda ya tsara abubuwa ya kaddara su ya kuma kyautata su shine Allah subhanahu wataala wanda ya shar'anta dokoki ya kuma kware matuƙa gurin kyautatawa ina shi da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya shine ya gwaba ni'imomi ya kuma yi sakoyya na alkhairi ga duk wanda ya gode ma ni'imarsa haka nan yayi umarni da kyautatawa zuwa ga makwabta ya kuma yi mummunan alkawari ga duk wanda ya cutar da makwabcinsa ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne zababban Allah subhanahu wata'ala a cikin halittansa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alƙiyama bayan haka ya jama'a musulmi a wannan juma'a ta mu yau muna ashirin da ɗaya ga watan rabi'ul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta shuɗe da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku a kidayen miladiya yau ashirin da shida ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan hutuba babban abin da za ta mai da hankali a kai shine kula da lafiya kenan wannan hutuba yau za ta yi magana ne akan kiwon lafiya domin addinin musulunci addini ne da ya gama komi ya haɗa komi ababen da ke da alaƙa da rayuwa kai tsaye da ababen da ke da alaƙa kai tsaye da aka akan kula da kiwon lafiya shine wannan khutba za ta yi magana akai da izinin Allah abinda khutba take cewa ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku tsoraci Allah subhanahu wata'ala a cikin ni'imomin da ya yi muku ku sani cewa fa duk wata ni'ima da ka gani Allah ya yi maka za a yi maka tambaya akan ta ranar tashin alkiyama komin kankantan wannan ni'ima komin girman wannan ni'ima sai an tsaye da kai a gaban Allah subhanahu wata'ala an yi maka tambaya akan ta duk wanda aka yi dace Allah ya yi masa ni'ima ya kiyaye ni'iman ta irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce a kiyaye ta ya kuma ba da godiya ga Allah akan wannan ni'ima to wannan mutum ya rabauta kuma ya dace a gaban Allah amma in aka yi rashin dace mutum ya tozarta ni'iman da Allah ya yi masa ya ƙi kuma yin godiya irin godiyan da ya wajaba a kansa to uquba na jiran shi gwargwadon abin da ya aikata domin Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im lallai tabbas babu wani kokonto sai an yi muku tambaya akan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya muku ranan tashin alkiyama wannan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya kafa ma sayyidina Abubakar da Umar da wani daga cikin sahabbansa hujja da wannan aya lokacin da suka fito cikin jin yunwa da wahala suna neman abinci daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya sa suka sami abincin a gidan Abu Haisam da suka ci wannan abinci na dabino da nama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanto musu wannan aya yace summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im wannan ni'iman da kuka dandana ta wallahi ranar tashin alkiyama sai an muku tambaya akan ta dan haka duk wata ni'ima da kasan tana kewaye da kai har da irin ni'imomin da mu ba ma kida su a matsayin ni'imomi saboda sabo da su ka je fitsari Allah ya baka iko kai fitsari lafiya lau ka je bayan gida Allah ya baka iko kai bayan gida lafiya lau ka zo cin abinci ka tankwashe kafa ka ci abincinka babu babu wata damuwa ka ka fitar da numfashi ka busar da shi yadda ka ga dama ka shaka abinka ka busar da shi yadda ka ga dama duk wannan na daga cikin ni'imomi amma mu mutane ba ma kida shi a cikin ni'imomi takawa da Allah ya hore maka ke yi miƙa hannu da Allah ya hore maka ke yi ido da Allah ya baka kunni da Allah ya baka hanci da harshe duka waɗannan ni'imomin Allah ne subhanahu wata'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun da haka Allah subhanahu wata'ala ya gwaba ni'imomi akan mu kuma zai mana tambaya akan su ranar tashin alkiyama daga cikin manya-manyan ni'imomi wanda ya wajaba ai godiya ga Allah akanta shine ni'imar lafiya duk da kasancewan duk wanda Allah ba shi lafiya ya ba shi ƙarfi a cikin jikinsa ba zai gane ni'imar lafiya ba wanda ke gane ni'imar lafiya shine wanda aka jarce shi da rashin lafiya yana kwance a asibiti ya ga cewa ga dukiya amma ba zai iya tsamar da shi daga ciwo ba ya ga numfashi wani lokaci sai an sa mishi wata na'ura sannan ya iya shakan numfashi ya busar da ita abinci wani lokaci in ya ci cokali ɗaya ko ya ɗan sha kunu ludayi ɗaya sai a yi ta murna a ce yau ya sanya wani abu a baki to amma fa wanda ke da lafiya a cikin jikinsa duk ba zai gane wannan ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya mishi ba yau ka yunkura ka miƙe ka tashi in ka so ka zauna ka zauna in ka so ka miƙe kafa ka miƙe yau ka kwanta abinka ka tashi inda ka ga dama duka ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala ya baka akwai wanda yake kwanciyansa sai dai a kwantar da shi tashinsa sai dai a tayar da shi abinci sai dai a bashi kai ko magana ma baya iya yi to duka waɗannan ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala yake bai wa ɗan adam wanda ke da alaƙa da lafiyansa idan mutum yana da lafiya a lokacin nan ne fa zai iya yin wani aiki ya nemi arzikin Allah ya nemi ma aljannan Allah subhanahu wata'ala ko aikin gidan duniya ko aikin gidan lahira sai wanda ke da lafiya wanda ba shi da lafiya sai dai in a aikin lahira ne in dai dama cin ya riga ya saba yi sai rashin lafiya kuma sai ainihin ya lullube shi to a wannan lokaci sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bashi ladan aikinsa amma aikin duniya da zaran ka zama baka da lafiya kana fita sana'a kana dan samu in baka da lafiya shikenan wannan harkan ta tsaya maka ke wani lokaci ma idan baka da lafiya aka yi magani aka yi magani abin ya ci tura wani lokaci ma iyalinka tana iya maka walakanci haka gaji da ita ko wata mata ce ta gaji zama da kai ta tafi abinta kamar yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari akan annabi ayyub alaihi salam Allah ya jarbace shi da rashin lafiya shekara goma sha takwas annabi ya ce fahajarahul qarib wal ba'id mutane da na kusa da ni nasa duk sun kaurace masa sai matarsa ita ce ta rage tana jinyansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari to ashe lafiya ba kankanin al'amari bane wanda duk wani aiki na gidan lahira ko na duniya to sai in kana da lafiya sannan za ka iya yin sa sannan sai idan ka kiyaye lafiyanka ne irin baiwan da Allah ya maka da basira da fasaha da ƙuruciyanka za ka ci amfanin shekaran kanka sannan kuma al'umma za ta ci amfaninsa kiyaye lafiya wato mutum ya yi aiki domin ya zauna lafiya ba shi da cuta a cikin jikinsa wani abu ne wanda yake a hankalce kowa ya gamsu da shi cewa duk wani wanda kaga yana yin abin da zai jefa rayuwarsa ko lafiyarsa cikin hadari to wannan ana kida shi a cikin tababbu ne marasa hankali marasa kan gado bugun shahu wanda yake ya kama hanyar da yake ba hanyar gaskiya ba hakanan kuma addinance wajibi ne kowa ya kiyaye lafiyar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi domin ni'ima ce kuma wajibi ne ka kiyaye wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya baka Allah subhanahu wata'ala ya hani bayansa daga jefa kansu cikin duk abin da zai halakar da su abin da zai tozarta rayuwarsu zai tozarta lafiyar jikinsu a inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala taqatulu anfusakum kada ku kuskura ku kashe kawunanku ko dai wani ya ɗauki makami ya kashe wani ko wani ya ɗauki guba ya samu wani ko kuma mutum ya kashe kanshi ko ku yi ta kisan kai tsakankaninku wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan ko kuma mutum ya kasa kansa duk yana ɗaukan wannan ma'ana sai Allah yake cewa inna Allah kana bikum rahima lalle Allah yana tausaya muku Allah yana jin kai akan ku sai ya ce wa may yaf'al zalika udwanan wa zulman duk wanda ya aikata wannan ko ya kashe wani ko ya kashe kansa ko ya sabbaba mutuwan wani ko ya sabbaba cuta ga wani wanda za ta kai shi ga mahallaka to Allah yake cewa udwanan wa zulman saboda zalunci da wuce wuri fa sawfa wa may yaf'al zalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara Allah ce mun yi mishi alƙawarin sai mun kone shi da wutan jahannama Allah ka tsare mu a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kidaye lafiya da samun yalwan lokaci da raran lokaci a matsayin ni'imomi ya ce ni'imatani waɗansu ni'imomi guda biyu magbunin fihi ma kafirun minan nas ana kifa hancin mutane da yawa a ƙasa ta sanadiyansu wato ana wato mutane suna zurmawa suna fadawa rani suna fadawa mahallaka saboda Allah subhanahu wata'ala ya ba su waɗannan ni'imomi guda biyu annabi ya ce da lafiya da kuma raran lokaci shi yasa ƙwararru a cikin harkan kiwon lafiya suke cewa cikin abin da zai taimaka ma mutum ya kiyaye lafiyan gangan jikinsa ya kiyaye lafiyan hankalinsa to shine ya ɗan rika motsa jiki kar mutum ya zauna kullum ya ci ya sha ya kwanta ya ci ya sha ya kwanta a'a abin da ake so shine suna cewa idan ka ci aƙalla kar ka kwanta sai ka yi tako kamar ɗari mafi ƙaranci kenan al'imam ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin الطب النبوي ko kuma cikin zadul ma'ad mujalladi na hudu shine at-tibbun nabawi ya kawo maganar likitoci sosai suke cewa duk wanda ya ci abinci to mafi karanci kar ya kwanta sai yayi tako akalla guda ɗari ka je ka dawo ka je ka dawo ka taka tako ɗari mafi karanci kenan amma in so samu ne daga tsakankanin cin abincinka zuwa kwanciyanka a samu awa ɗaya wanda kuma a wannan lokacin ka dan kai ka komo ka kai ka komo ka kai ka komo har suna bayanin cewa idan suka ce motsa jiki ba ana nufin sai wanda ya tuba riga ya je filin kwallo ya ta fafata gudu ba shine lalai motsa jiki ba kai tafiyan da ya kai kilomita uku a ƙasa ko kuma minti talatin in ka auna da mintoci to a wannan lokaci shi ma ka motsa jikinka kaga kenan wannan zai amfani dattawa wanda ba za su iya zorawa a guje ba ko kuma masu nauyin jiki wanda ba za su iya zurawa a guje ba aƙalla ka je ka dawo ka je ka dawo dai a yini ka samu minti talatin kana tafiya a ƙasa to wannan ana ƙida shi daga cikin nau'o'in motsa jiki kuma wannan zai tsare maka lafiyanka da izinin Allah sannan mutum ya nisanci wato wahalar da kansa cikin abin da yake babu tilas a ciki kaga wani ya azabtar da kansa ya kai ya komo ya shiga ya fita ya hau ya sauka amma cikin abin da ke babu wani amfani to wannan ba daidai ba ne wannan yana cutar da gangan jiki idan kana jin yanzu ƙuruciya take sa kake haka to za a zo lokacin da yake ƙuruciyan kuma zai gushe daga nan kuma sai dai rauni ya faɗa maka a lokacin nan mutum zai ɗanɗana ta za ka ga wani a yanzu yana iya yunƙura ya ɗaga buhun siminti ya ɗora a kansa wani ma iya ɗaga buhun masara ya ɗora a kansa amma idan tafiya ce tafiya fa sai ka ga tiya goma ma sai an yi da gaske sai an ɗora masa to haka nan cikin abin da zai taimaki lafiyan gangan jikin mutum mutum ya nisanci duk wani abinci da duk wani abin sha wanda gangan jikin ɗan adam take kyamansa kamar irin abubuwan da suke kayan maye busa sigari kaga haramun ne kuma tana cutar da gangan jikin ɗan adam shi yasa zaka ga idan ka ɗauki kwalayen taba zaka ga an rubuta a ciki cewa hukumar lafiya ta ƙasa tana kashejinka cewa fa busa sigari yana cutar da gangan jikinka to ina ga babu mai hankalin da ya kamata ya rage in dai ya ga ma'aikatan lafiya ta ƙasar najeriya wacce take ba ce addini take yi ba amma tana ka shedinka daga kan busa sigari banjin akwai ne hankalin da ya kamata ya rage kuma yana busa sigari domin mene domin yana cutar da gangan jiki har wani bawan Allah yake ba mu bayani cewa idan aka kawo mai shan taba asibiti in mutuwa ta rika sha asibiti to za ka ga yana fitar da wani ruwa mai wari wani ruwa mai ruwan ƙasa haka wani irin ruwa haka mai ƙasa-ƙasa mai wari wannan alama ce ƙarara da ke nuni akan cewa yana shan taba to tun da dai ka fahimci haka me zai sa ka ci gaba da shan taban nan tun da dai ba amfani take yi ba cutarwa take yi babu wani amfani a cikinta to haka nan kuma mutum ya nisanci irin su giya irin su wiwi da duk wani abu dai da ke burkita hankali shi ma wannan yana taimakon gangan jikin mutum a lafiyance hakanan kuma mutum ya taka tsantsan da duk abincin da aka ce shuga ya yawa a cikinsa ko kuma maiko cholesterol ya yawa a cikinsa mutum ya bakin kokari ganin ya nisance shi idan kuma ya ci wannan kamar yadda likitoci suke faɗi to lallai idan ka ci wannan kuma ka miƙe ka motsa jikinka sai ya kasance ka yi gumi wannan abin da ka ci mai cutarwa ya riga ya narki amma ka ci mai ka kwanta ka ci mai ka kwanta ka ci mai ka kwanta to sai aka yi lokacin da yake kuma hanyoyin da jini ke bi a cikin jikinka musamman hanyoyin da jini ke bi zuwa ga zuciya duk sai su rurrufe daga nan ne sai ka ji an ce zuciyar mutum ta buga shikenan mutum sai ya mutu fara ɗaya haka nan kuma ya kamata mutum ya tsara yadda zai rika bacci gwargwado kowane mutum gwargwadon shekarun shi gwargwadon irin yadda ƙwararru suke cewa ya kamata ya riƙa yin bacci idan yaro ne ɗan shekara goma sha uku zuwa goma sha takwas suke cewa ana son ya riƙa yin bacci awa takwas a yini zuwa awa goma kar ya wuce kar ya gaza wannan awa takwas zuwa awa goma idan kuma ɗan shekara goma sha takwas ne zuwa shekara sittin to ana son lallai ya riƙa yin bacci na awa bakwai na awa bakwai idan ɗan shekara 61 ne zuwa shekara 64 suka ce ya riƙa yin bacci na awa bakwai amma na san wannan ba zai yiwu ba dattawan dattawa ba sa iya bacci ya kai awa bakwai zuwa awa tara amma in so samu ne to shi ya zama daga awa bakwai zuwa awa tara idan ko mutum ya kai shekara 65 zuwa gaba to ya riƙa yin baccin awa takwas awa bakwai zuwa awa takwas haka dai suka tsara a lafiyance to ko da baccin bai yiwu ba saboda dattaku da shekaru to sai ka haɗa sauran da istighfari domin in ma ta Allah ta kasance sai ka tafi da imaninka duka wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wali nafsika alayka haqqan ranka ma na da haƙi a wuyanka sai annabi ya ce fa'ati kulli bi haqqin haqqahu da haka kowani mai haƙi a wuyanka ka tabbatar da ka bashi haƙƙinsa to jama'a yana da kyau mu yi la'akari da abin da ke faruwa a cikin wannan zamani namu irin yadda za ka ga waɗansu daga cikin musulmi suna banzatar da al'amarin kiwon lafiya sai su rika sabbaba cututtuka in ma abin ya kai makwararsa har da mace-mace ga 'yan uwansu musulmi wanda kuma wannan mummunan aiki ne wannan zunubi ne mai girma kuma yana jawo la'antan Allah subhanahu wata'ala yana kuma jawo taɗewa a wurin Allah yana kuma jawo wato ainihin yaɗuwan cututtuka a cikin musulmi abin da muke nufi za ka ga waɗansu 'yan uwa musulmi sun yi sakaci sun yi sake sai ka ga suna zuba waɗansu abubuwa a hanyar mutane wanda abin nan kuma yana cutar da mutane wani ka ga wato ruwan wanki na gidan shi shine yakan rika zubo shi hanyar mutane wani ka ga ƙazantan bayi na gidansa shi ne yake zubo shi hanyar mutane idan ya fi tsari ta hanyar mutane zai fito wani lokaci ma idan mace mai jinin al'ada ta je ta wanke jinin al'adanta wannan ruwan ta hanyar mutane zai fito in an wanke ma yara kashi ta hanyar mutane zai fito kuma zai gangaro da shi ne wanda yake idan da alkhairi ne to ya gangara shi ta kofa ɗakin shi mana to amma sai ya gangaro da shi ta hanyoyin da mutane suke wucewa saboda mene saboda dai shi gidan shi zauna lafiya bai kula da cewa irin waɗannan najasan da irin waɗannan abubuwa masu cutarwan na ɗaya dai suna ƙuntata hanya idan ya zama hanya tana da faɗi to to idan ana zubo ƙazanta da ruwan wanki da ruwan wanke-wanke a hanyar dole kenan hanyar za ta ƙuntata hanyar maimakon faɗin mita ɗaya ko mita biyu za ta koma rabin mita saboda ƙazantan gidanka ya cika hanyar sannan kuma wannan zai cutar da masu wucewa zai cutar da masu wucewa zai sanya suna shaƙan wato wari wanda ba daɗi ruwan fitsari ne ke fitowa daga gidanka wanda kaga dai irin yadda fitsari ke makatanga ko na siminti ko na ƙasa duk wurin da aka dimanci yin fitsari a gurin sai kaga gurin ya fata-fata sai kaga gurin ya lalace idan ka je asibiti wani lokaci ana son a gwada ciwon mutum sai a ce ka kawo fitsarinka sai a gwada to irin wannan najasan ne fa ke fitowa daga gidanka mutane suna shaƙa mutane suna takawa rigunan mutane yana ɗarsanuwa da irin waɗannan abubuwan kar ku manta mace ce za ka ga yanzu ana cewa mata da yawa suna fama da infection infection to wannan infection ɗin fa shine idan ta je ta tsarki ta wanko abin da ya fita daga ciki duk ta hanyar mutane zai biyu wa'yansu matan su zo su taka ita ma hancin ta ɗauki infection ɗin sannan wannan yana haifar mana da gurɓacewan iska yana haifar da gurɓacewar iska najasan gidan wane akan hanya yake mururi najasan gidan wane najasan gidan wane da fitsatsari da waye duk akan hanyar mu suke wallahi wannan sai ya gurɓata mana iska sai ya gurɓata mana karan kanta ƙasan to daga nan ne sai ga cututtuka sun yaɗu sai ka ga ana haƙa ramuka ana haƙa masai kusa da rijiyoyi da haka duk najasan cikin wannan shaddan yana saduwa da ruwan rijiya shi yasa kaga cututtuka sun yi ma ɗan Najeriya ƙiƙiƙaƙa amma ka lura da kyau irin waɗannan cututtukan da muke fama da su angoyin masu arziki wanda suke bin komi akan tsari wanda suke bin komi akan yanda ya dace ba sa fama da irin waɗannan cututtukan da muke fama da su ka je angoyin masu arziki ka gani amma mu kullum muna fama da malaria kullum typhoid muna fama da shi har ya zama kamar wani Hassan da Usaini malaria da typhoid malaria da typhoid malaria da typhoid ya zama wani kamar Hassan da Usaini wanda ƙididdiga a duniya ya nuna 'yan Najeriya kashi saba'in da shida suna ɗauke da cutar malaria cikin ɗari kashi saba'in da shida kashi ashirin da hudu ne kawai suke zama a cikin waraka hakanan kuma ƙididdiga ya nuna cewa Najeriya ita da take da kashi ashirin da bakwai cikin ɗari na masu mutuwa ta sanadiyar malaria a duniya kenan ya wuce ɗaya bisa hudu ya wuce ɗaya bisa hudu in ka ɗauki malariyan duniya ga baki ɗaya to Najeriya ita take da kashi ashirin da bakwai cikin ɗari na masu malariyan duniya sannan masu mutuwa su kuma su ne kashi ashirin da uku cikin ɗari kamar yadda ƙididdigan abin nan hukumar lafiya ta duniya ta tabbata da haka me ke haɓa mana da irin waɗannan cututtuka irin waɗannan ƙazantan da muke makanmu muna cutar da kawunanmu kai kana cutar da ni ni ina cutar da kai amma ba ma wanda ke kida ba wanda ke kida wannan a matsayin cutarwa in muna maganan matasanmu na shaye-shaye kayan maye sai kai ta mamaki ya za a ce mutum da hankalin shi rika shan abin da zai birkita mishi hankali to idan aka bi wata wata kofan gari mai shan kayan maye fiye da kai da kake cuso najasan gidanka yana mamaye al'umma saboda wanda ya sha kayan maye shi kadai zai cutar da kansa in ya haukan shi shi kadai ya haukansa kai ko kazantan gidanka mutum goma ashirin talatin sun bi ta kai mutum biyu uku hudu biyar a ciki sun kamu da cutar ta sanadiyan kazantan gidanka ya za ka yi da irin wannan nan ran tashin alkiyama shi yasa kar mutum ya fada cikin ukuban da manzon Allah ke cewa mutum zai zo tashin alkiyama yayi sallah mai kyau yayi azumi mai kyau yayi hajji mai kyau yayi aikace aikacen alkhairi amma kuma ya cutar da wani ya doki wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk a yanyana ladan aikin shi a basu shi kuma daga nan a jefa shi wutan jahannama ka cutar da mutane mutanen da ka sa ma cuta a unguwanku kawai makwabtanka kawai wanda ka sa musu cuta kila sun kai mutum talatin ko arba'in wani ma kila ya mutu ta sanadiyar cutar da ka same shi wani irin cuta ne kazantan gidanka da najasanka ta hanyar mutane yake fitowa to kaga abin fa jama'a musulmi kar mu ɗauke shi da sauƙi dole ne in dai ka yadda za ka yi makwabtaka da mutane to ka ɗauki matakin da za ka tsare musu kiwon lafiyansu kamar yadda za ka ɗauki matakan da za ka tsare musu addininsu da kuma tarbiyyansu sai ka ga wani yana jefa bola a ko'ina duk inda mutum ya mishi zai zuba bola ƙazantan gidan shi ne amma zai zo hanyar jama'a yana zuba ta wani kaga ya je hanyar ruwa a nan ne zai zuba bolan shi wani ya sha rake a hanyar ruwa zai je zuba wannan ma mai sauƙi-sauƙi ke wani ledan gidan shi da ledan fiye wata da waye duk a hanyar ruwa zai je zama wani bincike da suka yi suka ce shekara ta dubu biyu da hamsin nan yawan adadin ledoji a cikin tekuna sai ya fi adadin kifaye shekara ta dubu biyu da hamsin nan in Allah ya kai mu da shekara talatin nan masu zuwa saboda irin yadda ake wasa ake amfani da leda ba tare da kula ba to mafi karanci da ya tattoshe hanyoyin ruwan kuma in aka yi ambaliya a zo ana cewa an yi ambaliya ai Allah ya jarabce mu eh Allah ya jarabce mu amma da zunubin ka a ciki duk gidan da ya rushe saboda ambaliyar ruwa saboda kana zuba leda kana zuba bolan gidanka akan hanyar ruwa to sai Allah subhanahu wataala ya tuhume ka manzo Allah sallama ya ce mafi karancin imani shine ka ga najasa a hanya ko wani abu da ke cutar da mutane ka dauke to kai ba ma ka dauke ba yanzu kai ne kake zuwa da najasan ko cutan ka dora wa mutane akan hanya annabi ya ce na ga wani mutum a cikin gidan aljanna yana kai komo ba wani abu ne alkhairin da ya yi ba ya ga itaciya ne itaciya fa mai alkhairi mai albarka ana cin inuwanta ana cin amfaninta ana amfani da itacenta to amma reshen itacen ya gitta hanya sai wannan mutumi sai ya sara wannan inda ke cutar da mutanen annabi ya ce na gan shi a cikin gidan aljanna saboda wannan aikin to ka juya mafhumul mukhalafa kenan wanda ke cutar da mutane a hanyoyinsu zai yi a ganshi a cikin aljanna yana kai komo sai dai a ganshi a wuta da haka jama'a fa sai mun yi da gaske kuma cutar da mutane akan hanyoyinsu yana jawo tsinuwa saboda duk wanda ka zo ka zuba najasa a hanyar shi ko fitsari ko kashi ya mishi zafi wani zai ce Allah ya isa wani zai ce Allah ya tsini kuma duk in ya ce Allah ya tsini nan sai Allah ya tsina tunda annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallama da haka jama'a takaice mafita akan waɗannan abubuwa na ɗaya dai ka tuna cewa lafiyanka da lafiyan waɗanda suke kewaye da kai wajibi ne akan ka tsare musu akwai tambaya akan wannan rantashin alkiyama kai tunanin cewa kamar yadda kake mamakin mai shaye-shaye yana birkita hankalin shi to kai ma haka kake birkita lafiyan al'umma kana jefa cikin haɗari sannan ka sani cewa kiyaye lafiya da tsafta yana da lada a wurin Allah yana da lada a wurin Allah to sannan a angoyi kuma mu yi abin da yake zai fitar da mu tun da gwamnati ba za ta iya yin wa'annan abubuwan duka ba mu yi abin da za mu iya yi a angoyi da yankuna mu fitar da ƙungiyoyi na sa kai wanda za su riƙa bibiyan tsaftan anguwa da inda ƙazanta ta yawa a tsaftace ta da inda bai kamata a rika zuba bola ba a kiyaye tilas da inda ya kamata a rika zuba bola ana zuwa ana feshi a gurin ana sanya abin nan domin mu zauna lafiya a duniyanci domin mu rabu da cutar malaria da typhoid domin mu rabu da amai da gudawa kwalara mu zauna lafiya cututtuka su yi mana sauki sannan kuma masu angoyi da kansuloli da ake zaɓa aikinku kenan inda gwamnati shigo kenan ku sa ido ku tabbatar da an bi doka da oda domin al'umma ta zauna lafiya duk wanda ya ƙi ba da nashi wajibin da Allah ya ɗora masa to ya faɗa cikin wannan haɗarin wannan kutuba da muka yi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka karfafe mu da lafiya a gangan jikinmu Allah ka karfafe mu da lafiya a hankulanmu Allah ka ba mu dama da ikon tsara haƙoƙinka da dokokinka da haƙoƙan al'umma da ke kewaye da mu Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya haka nan muna nan muna addu'a ga Allah muna marere cewa muna kaskantar da kai ga Allah waɗancan ƴan uwa namu da suke hannun azzalimai har bayanai ma ya zo cewa akwai waɗansu ma da aka ci gaba da kakkama su daga baya bayan nan a wannan gari namu to muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya kubutar da su Allah ya tsare mana rayuwarsu ya tsare mana addinin su ya tsare mana mutuncinsu Allah ka gaggarta dawo mana da su kubatattu amintattu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka sanya albarka a cikin wannan gari namu Allah ka sanya albarka a cikin wannan jiha tamu Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa tamu Allah ka kauda mana dukkan fitina da dukkan abinki ya Allah waɗanda suke ɗaukan makamai akan mu Allah ka fi mu sanin su Allah muna shishita ka zuwa gare su ya Allah ka isar mana daga sharrunsu ya Allah ka isar mana daga sharrunsu ya Allah kai ne wakilinmu kuma kai ne matsarinmu Allah ka tsare mu ka wakilci al'amarinmu ya Allah ka isar mana daga sharrin waɗancan mutane Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk